بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كانوا وتا goma ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma yi daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2020 a shekarar miladiya wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin karatun wani littafi namu mai albarka littafin al-mu'taqadu sahih na babban malami a sheik abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim rahimahullah yan uwa ajiya idan ba a manta ba muna bayani ne game da ayoyi da malam yake kawo mana akan addu'a akan kira na allah maɗaukakin sarki ba a kiran kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ba a neman komai a wajen kowa sai a wajen Allah maɗaukakin sarki to waɗannan ayoyi malam yake ta zubo mana ga sunan a mun tsaya ne a kan ayo yulijin laila fin nahari wa yulijin nahara fin lail za mu tashi ayar da ke cikin suratu zumar wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa qala ta'ala malam yace Allah maɗaukakin sarki ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda da zaka tambaye su ya rasulullah ka ce musu man khalaqa samawati wal arda waye ya halicci sammai ya kuma halicci kasai la yaqulunna Allah da kaji sun ce maka wanda ya halicce su shine Allah waɗanda ake nufi su ne mushrikan makka da zaka tambaye su tare da suna bautatawa wani Allah amma sun san cewa mahalicin sammai da kasai shine Allah madaukakin sarki shine sai Allah madaukakin sarki ce qul afara'aytum ma tad'una min dunillah ka gaya musu ya manzan Allah ya rasulullah ka ce musu afara'aytum yanzu kuna ganin cewa ma tad'una min dunillah ababan da kuke kira wanda ba Allah ba gumakan da kuke neman bukatu a wajen su kuke bautata musu ba Allah ba in aradani Allahu bi burrin idan Allah ya nuface ni da wata cuta rashin lafiya a rashin jin daɗi ko asara ko duk wani abu mara kyau idan Allah ya nuface ni da shi hal hunna kashi fato burrihi waɗannan gumakan naku za su iya yaye min wancan abin da Allah maɗaukakin sarki ya nuface ni da shi su hana Allah maɗaukakin sarki aiwatar da wancan abin a kaina su kuma su kawo min waraka na samu sauki suna da wannan iko au arada ni bi rahmati ko kuma idan Allah madaukakin sarki ya nuface ni da wata rahama ya nuface ni da samun lafiya da arziki da duk wani abu mai kyau da Allah madaukakin sarki yake bawa bayansa idan Allah madaukakin sarki ya nuface ni da shi hal hunna mumsikatu rahmati shin waɗancan gumaka naku da kuke bautatawa za su iya rike su hana Allah madaukakin sarki aiwatar da wannan rahama a kaina za su iya wal hasbi Allah amsar ita ce babu to tunda babu hasbi Allah Allah ya isan mu shi shi kadai ya isan mun tunda duk wanda bashi da wannan siffar bai kamata na rike shi a wajen bauta ba bai kamata na rike shi a matsayin Allah da zan mika masa bukatuna ba wannan kamar wani kan da garki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake musu Allah madaukakin sarki umarce shi musu Allah madaukakin sarki shi ya halicci sammai shi ya halicci kasai kun san haka eh kun sani to me yasa kuke bautata musu muna bautata musu ne saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah madaukakin sarki to shine sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce musu to idan Allah madaukakin sarki yana nufi na da cuta ko ku kanku yanzu waɗannan gumakan naku za su iya tun kuɗi waccan cutar su hana ta faruwa idan Allah yana nema na yana neman hukuma da wata rahama zai ba ku arziki zai ba ku lafiya zai ba ku wani abu na musamman za su iya hanawa su riƙe su hana Allah subhanahu wata'ala aiwatar da wannan rahamar a kanku ko a kaina amsa shine ba za su iya ba to tunda ba za su iya ba hasbi Allah Allah madaukan sarki ya wadatar mu kuma yasa ba zai wadatar da ku ba shine abin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ke ga musu kamar wani kalubale ne kan da garki ne ake musu alaihi ya tawakkalul mutawakkiluna ga Allah madaukakin sarki masu dogaro duka suke dogara babban malamin tafsiri ibn abi hatim da ya kawo wannan ayar a cikin tafsirinsa wajen tafsirin ayar sai ya kawo hadisin da yake cikin sahihain hadisin abdullahi dan abbas domin sun yi mutabaka da ita ayar kusan ma'anar ayar tana shiga cikin ma'anar hadisin hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dauki abdullahi dan abbas a bayan abar hawarsa ya goya shi yana dan karamin yaro yake masa nasiha yake cewa ya gulam ihfazillaha yahfazuka ihfazullaha tajiduhu tijahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka rufi'at al-aqlam wa juffat as-suhuf wato rayu kuma aka ce ta'arraf ila Allah fi raha ya arifuka shi da duk ruwayoyin hadisin ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dauki abdullahi dan abbas a bayan a bar hawarsa ya goya shi saboda haka ya jiyo yake masa nasiha yake jan hankalinsa a lokacin abdullahi dan abbas abin mamaki na karamin yaro amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai la'akari da kankantarsa ba sai ya ga tun yanzu ya kamata a fara dasa masa aqida bai kyau a cikin zuciyarsa idan ta zauna goge ta a gaba zai wahala to shi ne fara gaya masa ihfazillah ka kiyaye Allah a duk inda kake muraqaba kenan duk inda kake ka rinka kawo Allah madaukakin sarki yana tare da kai yana ganin ka babu abin da zaka yi Allah baya kallon ka idan abin alkhairi ne yana kallon ka idan abin sharri ne yana kallon ka idan a cikin mutane ne yana kallon ka ma yadda idan ka kebe kai kadai yana kallon ka ihfazillah ka kiyaye Allah madaukakin sarki tajidu tijahaka zaka same shi yana fuskantar ka ma'ana in ka kiyaye Allah maɗaukakin sarki to duk inda kai kuka Allah maɗaukakin sarki zai amsa maka duk inda kake ka nemi wani abu Allah maɗaukakin sarki zai baka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masa idan za ka roƙo kada ka roƙi kowa sai wa sai Allah maɗaukakin sarki haka nan idan za ka nemi taimako ka nemi taimakon wa Allah maɗaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗora shi akan wani gadabe mai ƙarfi ya ce masa duk al'ummar duniya da za su taru gaba ɗayansu su su haɗin gwiwa mutanen da aljaninsu akan za su iya amfanar da kai wani abu komai kankantarsa shi sai ya ce bishai'in an na kira ne na littakali komai kankantarsa ya ce ba za su yi amfanar da kai komai ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta za ka samu duk mutanen duniya da aljaninsu da kowa da kowa su haɗu akan suna so su baka arziki su baka wani abu na musamman to babu abin da ka isa su baka sai abin da Allah can ya riga ya rubuta za su baka iya shi kaɗai za ka samu hakanan kuma da a ce za su yi taron dangi gaba ɗaya a kan za su cutar da kai za su halakar da kai ba za su iya cutar da kai da komai ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta da man zai same ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masa rufi'atil aqlam alƙalaman da aka rubuta ayyukan bayi da shi alƙalamin kudura kenan an riga an ɗauke saboda an riga an gama rubutu takaddun da aka rubutu a jiki har sun bushe saboda aka yanzu me aka jira kawai aiwatar da abubuwa gudanar da abubuwan kawai yanzu su ake amma rubutu ya kare saboda ka babu wanda isa ya canza wancan abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta subhanahu wataala annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cikin abin da ya gaya masa kuma yace ta'arraf ila Allah fi raha ka rinka tuno da Allah madaukakin sarki kana kokarin bin Allah subhanahu wataala lokacin da kake cikin yalwa lokacin lafiya kai amfani da lafiya ka kaba Allah madaukakin sarki lokacin da kake cikin arziki da yalwa da wadata kai sadaka kai kyauta kai amfani da dukiyarka wajen bin Allah madaukakin sarki shi kuma idan ka shiga cikin matsatsi da rashin lafiya sai ya taimaka maka haka al'amarin yake lokacin da kake cikin rashin lafiya to sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka lokacin da kake cikin talauci ka game da karancin tattalin arziki Allah madaukakin sarki sai ya shiga cikin labarin ka sai ya ga ya taimake ka amma lokacin da kake cikin yalwa kayi burris da al'amarin Allah subhanahu wataala sai lokacin da ka shiga cikin matsatsi kuma sai kai ihu ka ce wayo Allah ina Allah maɗaukakin sarki zai kula ka ina fata an fahimta wannan ka'ida ce ta Allah maɗaukakin sarki ta'arraf ila Allah fi rika yarifuka haka ka'ida ce ta Allah maɗaukakin sarki duk mai so idan ya shiga cikin wani hali Allah subhanahu wata'ala ya kula shi to ya kula Allah maɗaukakin sarki lokacin da yake cikin yalwa ai mun kawo wani athar da ibn al-qayyim ya kawo a cikin littafin sa alwabil sayyim kan minbari ranar hudu ba a ranar juma'a kai idan bawan da yake yawan ambatan Allah yake kula Allah maɗaukakin sarki lokacin yalwarsa ya shiga cikin matsatsi idan ya kirawo Allah subhanahu wata'ala Allah ka fitar da ni Allah ka yalwata min Allah ka yi min kaza mala'iku sai su ce da Allah maɗaukakin sarki sautun ma'arufun min abdin ma'arufin sai ya ubangiji wannan sauti ne sananne fa daga bawan da yake sananne an san shi daman ya riga ya saba ma'ana mai suke nufi kenan a kula shi dama an riga an san sautin saboda ya riga ya saba kiran Allah subhanahu wataala lokacin da ke cikin yalwa amma mutumin da ya buris da lamarin Allah madaukakin sarki sai da ya shiga cikin tsanani sannan sai ya ihu ya ce wa yo Allah sai mala'iku su ce wannan sauti ne munkar ba a san shi ba daga wani bawa da ba a san shi ba to ko da za a kula ka ba kusa kusa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce qul ara'aytum ma tad'una min dunillah yanzu kuna gani abin da kuke kira wanda ba Allah ba aruni ma za khalaqu ku nuna min me suka halitta waɗancan abubuwan da kuke kira waɗanda ba Allah ba ku nuna min me suka halitta min al-ardi daga cikin daga cikin halittun kasai am lahum shirkun fi samawat ko suna da wani tarayya ne da Allah madaukakin sarki kuma a cikin halittun sama sun halitto na ba ƙasa ba halitta ba shine amsa to tunda ba halicci komai a ƙasa ba suna da wani rabo ne ko sun taya Allah maɗaukakin sarki aiki wajen halittar sammai amsa shi ne babu to tunda babu wannan gaba ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ce ituni bi kitabin min qabli hadha to ku zo min da wani littafi da yake kafin alqur'ani da aka saukar da shi daga sama wanda a ciki aka ba da dama aka ce a kira wani Allah a cikin littafin aka ce a yi shirka a cikin littafin aka ce a kira lata da uzza au afaratin min ilmin ko kuma wata ragowa wasu ragowa na ilimi na annabawan baya da ya gabata wanda a ciki aka yi bayani akan cewa a kira wani Allah a bautata wani Allah akwai wannan babu in kuntum sadiqin in kusance da gaske kuke to duk waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kawo za ku ga yan uwa dalilai ne na hankali da Allah ya bayar dan ɗauke mutane daga shirka zuwa ga tauhidi malamai suna kafa hujja da waɗannan ayoyi wannan aya da makaranta yanzu wajen kafa hujja da hankali wajen ɗora mutum akan tauhidi wani lokacin akwai wanda yake buƙatar ka kawo masa aya nassi na alƙur'ani ko hadisi saboda ya san su zai iya fahimtar ka amma wani bai san alƙur'ani ko hadisi ba dalili na hankali kawai zaka bashi yanzu mutumin da kaji ka same shi a cikin ƙauye ba ma guje ne ba shi da addini kwata-kwata wannan ka ce za karanta masa alƙur'ani me zai fahimta ai bai san shi mutumin da ya san alƙur'ani shine zai fahimce ka amma ya san alƙur'ani ne bai sani ba da me zaka mai hujja ka tsaya kana ce masa qul huwallahu ahad allahu samad zai fahimce ka ba zai fahimce ka ba amma idan kai masa hujja da dalili na hankali zai fahimce ka zai fahimce ka yanzu tun da shi misali mutanen ƙauye sun fi ba da hankali akan abin da ya shafi noma ba ga masa misali da noma yanzu wannan masarar da kuke binnewa a ƙasa wake fito da ita yanzu ruwan da yake sakowa daga sama shuka ku ta fito ku girbe ku ci ku je ku siyar ku amfani da kuɗin wa yake muku wannan idan kai rashin lafiya wa yake baka lafiya haka za ka rinka buga masa misali na hankali to kun ga wannan misalin ka duba misali ne na hankali ara'aytum ma tad'una min yanzu abubuwan da kuke kira wanda ba Allah ba ku nuna min me suka halitta daga me suka halitta a cikin halittun kasai amsa shine babu to tunda ba halicci kuma ya kasai ba kalli sama da halittun cikinta sun taimaka wa Allah subhanahu wata'ala wajen halittar halittun da suke cikin sammai amsa shi ne babu to tunda duk babu wannan ku kawo mana littafi daga cikin littattafan da suka gabata da aka saukawa da annabawan baya da suka yi bayani akan cewa ya halatta ku kira wani Allah babu to ku kawo mana wasu daga cikin ragowar ilimi na annabawa da suka bari wanda shi ma a ciki aka yi bayani akan cewa abota wani Allah duk wannan babu dalilin hankali kenan yan uwa saboda ka dole in dai za ka yi da'awa dan uwa kana buƙatar tunani mai zurfi da kaiwa da komowa wajen gamsar da wanda za ka isarwa da da hujja din misali mutumin da ba shi da addini irin hanyar da zaka baka kira ba maguji da hanyar da zaka baka kira kirista da hanyar da zaka yi wa musulmi mai addini wa'azi duk sun sha bamban shi kirista alal Allah kana bukatar ka san addinin sa kafin kai mai wa'azi haka ne yanzu kirista shi ya yarda da alqur'anin ka ne bai yarda da shi ba to bible din da ya yarda da shi shi ya kamata ka je ka sani ka karanta kai mai wa'azi da shi sai ka samu nasara a kansa ka ciro ayoyi a cikin bible da suke nuna cewa an ce a yi sallah an ce a ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta a cikin bible din an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce a bi shi duka kawo irin wannan ayoyin kai mai hujja da shi ya gansa a cikin bible ɗinsa to sai ya san cewa lallai ka san addinin sa kuma akwai kurakurai a ciki sai ka tallata mai naka kai abin da ake cewa muqarana muqarana ka haɗa tsakanin naka littafin da nasa sai ya fahimce ka haka shi kuma ba ma guje dalili na hankali mutumin ko da yake dama musulmi ne kaucewa ya zaka mai ajitu kaga wanda sai ka taka masa ayoyi da hadisi Allah ya ce annabi ya ce wannan sai ka gamsar da shi Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wane ne mafi bata sama da wanda ya kira wani Allah man la yastajibu lahu wannan wanda ya kira din ba zai iya amsa masa ba ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama idan da zai ta kiransa zai ta kiransa yana wokansa yana neman bukatu a wajensa ba zai iya jin sa ba ballantana ya amsa masa daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama wa hum an du'aihim ghafiluna bari ma gafalallu ne su rafkanannu game da kiran da ake musu su waɗanda ake kira kamar yadda muka bayani jiya ko dai sun mutu ko kuma a wasu daga cikinsu itatuwa ne da duwatsu kaga ta za a yi masu ji abin da ake kiransu bare su amsa wa idza hushira nasu Allah madaukakin sarki ce idan aka tashi mutane ranar tashin alkiyama kanu lahum a'da'an za su kasance tsakanin su makiya yan adawar juna da wanda suka kirawo da wanda aka kirawo za su kasance babu makiya a lokacin kamar su wannan ba sa san wannan wannan ba sa san wannan wannan suna tsine wannan wannan suna tsine wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ankabuti وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا سأل الله ما أواكم النار haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ranar tashin alƙiyama idan an tashi wannan za su juna ya su kafirce wa juna sashi zai kafirce wa sashi sannan sashin su zai tsine wa sashi wannan suna cewa kun cuce mu kun halakar da mu Allah ya tsine muku albarka su ma suna tsine haka za su rinka yi to shine hum an du'a'ihim wa kanu bi ibadatihim kafirina zai kasance sun kafirce wannan bautar da suke musu a duniya Allah madaukakin sarki ya dace da mu hakan Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul maryam yace wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzan sai ce kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim biddan za su kasance kishiyoyi juna a ranar tashin alkiyama wato abin akwai tsoratarwa kwarai da gaske a cikinsa وثبت في السنن أن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال يا تبت أتكين سنن دق نعمان ابن بشير يد الله تعالى تبت أقريش وانا حديث ديتي سنن إمام أبو داود يفتد شيء أتكين سنن ناشي hakan imam turmuzi shi ma ya fitar da shi hakan ibn maja shi ma ya rawaito shi sannan imam ahmad ibn hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nashi hadisi ne da yake ingantacce yan uwa daga Numan dan Bashir Allah ƙara masa yarda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace addu'a huwa ibadatu addu'a ita ce ibada addu'a ita ce ibada kamar ibada ma gaba ɗayanta an ɗauke ta ne an dunkule ta ta shiga cikin ibada a cikin hadisin da annabi ya kawo wannan hadisin sai istishari da ayat take cewa qala rabbukum du'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني ألا مدعوكين سركي يفدا ubangijin ku yace ud'uni ku roke ni astajib lakum zan amsa muku a gaba sai yace innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda duk yake girman kai game da ibadata bautata sai da khuluna jahannama dakhirin da sanin za su shiga cikin wuta suna kaskantattu kun ga farko sai aka ce wa qala rabbukum du'uni karshe kuma sai aka ce innal ladina yastakbiruna an ibadati kun ga addu'a'u al ibada Allah ya sa an fahimci ma'anar aya ko farko aka ce innal ladhi wa qala rabbukum ud'uni kun ga ud'u me kenan addu'a ko karshe kuma sai aka ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati kun ga addu'a wal ibada ina fata an fahimta to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya kawo wannan hadisin sai istishadi da wancan ayar domin dacewar su malai ce hadha tauhidu irin wannan tauhidi na uluhiyya tauhidul uluhiyya huwa alladhi waqa'at fihi al-khusumatu bayna ar-rusuli wa umamihim shine tauhidin da duk wata husuma da rashin fahimta da jayayya ta faru a kansa tsakanin annabawa da kuma mabiyansu dukkanin manzanni da Allah maɗaukin sarki ya turo babban abin da ya sa mutanen su suka yi musu da su suka yi jayayya da su wanda aka kashe aka kashe daga cikin annabawa an kashe shi ne saboda wannan tauhidin tauhidin uluhiyya shine su suna gani ba za su iya barin ababen bautan su ba a ce su dawo su bauta abin bauta guda ɗaya kawai wannan shine tauhidin uluhiyya din to duk abin da ya faru ya faru ne saboda shi wa huwa allazi arsala Allahu ar-rusula min ajli bayanihi shine kuma tauhidin da Allah madaukakin sarki ya turo manzanni dukannin su dan su bayanin sa wa da'wati ilaihi kuma su da'awa su kira zuwa gare shi wa anzala al-kutuba fi taqririhi wa tawdihihi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da littattafai gaba daya domin su tabbatar da shi su bayyana shi a fili karara wal ihtijaji lahu su kuma kafa hujja da shi kama ƙala ta'ala kama yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙad ba afna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jitanibu tagut Allah maɗaukakin sarki ya ce haƙiƙa tabbas mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma babban aikin manzon shine an i'budu Allah dan su bautatawa Allah maɗaukakin sarki wa jitanibu tagut da kuma su nisanci tagut aikin kowanne manzo da Allah ya turo a cikin al'ummarsa shine kira zuwa ga tauhidul uluhiyya shine babban aikinsa shine firamare a samin nashi abu na farko da ya kamata ya yi shine ya ɗauke su daga bautar gumaka daga camfe-camfe daga gargajiyanci da duk abin da yake ya saba tauhidi ya ɗora su akan bautar Allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai to wannan shine aikin annabawa shi yasa babu al'ummar da Allah bai turo manzo a cikin ta ba wa in min ummatin illa khala fiha nadhiru babu wata al'umma da wani annabi ko manzo bai shige ta cikin ta ba وقال تعالى الله مدوكين سركي يتي وما أرسلنا من قبلك من رسول بما أيكو كافنك da wani manzo ba illa nuhi ilaihi face sai da muka yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana fa'buduna fa'buduni abinda aka ce masa shine la ilaha illa ana babu abin bautawa da cancanta sai ni Allah madaukakin sarki kenan fa'buduni ku bautata min babu wani manzo daga cikin manzanni face sai Allah maɗaukakin sarki ya masa wahayi ya gaya wa mutanensa cewa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki saboda haka sabautata masa shi sa annabawa da manzanni dukkaninsu kalmarsu iri ɗaya ce ila ilaha illallah dukkaninsu gaba ɗaya inda aka sha bamban kawai shine abin da ya shafi shari'o'i hukunce hukunci amma tauhidi iri ɗaya ne ba bambanci duk annabawa gaba ɗaya la ilaha illallah shine muhammadin rasulullahi namu su kuma wancan manzo shine shine rasulullah din su muhammadin rasulullah kun ga ibrahim rasulullah musa rasulullah isa rasulullah amma la ila illa duk guda ɗaya ce iri ɗaya ce babu bambanci wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace yunazzilu mala'ikata birruhi min amrihi Allah madaukakin sarki yana saukar da mala'iku birruhi da wahayi ar-ruhu anan wajen yan uwa shine wahayi wato ita kalmar ar-ruhu al-qur'ani tana ɗaya daga cikin kalmar da ta zo da mabambanta ma'anoni da dama wasu malaman suka ce a ruhu ta zo a alkur'ani kusan ya kai waje a 23 ko 25 arruhu arruhu arruhu ya zo kuma kusan mafi yawa daga cikin su kowane da ma'anarsa kusan arruhu ya zo da kusan ma'anoni kamar guda shida ko bakwai kamar yadda malamai suke faɗa wani lokacin alkur'ani aka ce arruhu abin da ake nufi da shi shine rai kawai rai da yake cikin gaggan mutum kun ga da Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalila wannan me ake nufi anan wajen kun ga rai suna tambaye ka game da rai ka ce musu rai ɗaya daga cikin al'amarin ubangiji ne babu wanda ya san inda rai yake sai Allah madaukakin sarki duk duniya babu wanda ya ce maka inda rai yake ko akwai babu yanzu anan wajen ba za a rasa wanda wani mamaci ya taba mutuwa a gabansa ba yana tallafa da shi ko na rike da shi Allah ya dauke ransa ba za a rasa ba amma kaga lokacin da ran ya fita baka sani ba shi sa babu wanda ya san yanzu za ga wani tuntube zai kawai farcen sai cire sai ya mutu shine ajalinsa ba haka bane wani kansa ne zai ciwo sai ya rasu wani cikinsa ne zai ciwo sai ya rasu saboda haka rai inda yake a cikin gangan jikin mutum babu wanda ya sani amma kuma yana jikin mutum shi sa an babu shi sai ya ga mutum ya zama to me gawa saboda haka al'amarin rai al'amari ne da Allah madaukakin sarki ya bawa kansa sani duk kwakwa irin ta bature har yanzu ya kasa gano inda rai yake saboda Allah ya ce wa ma utitum min ilmi illa qalila abinda Allah ya ga dama kawai ku sani shi zai su ja ku sani ba ku sa ku ketare iyakacin ku ba haka nan wani lokacin idan aka ce rai yana zuwa da ma'anar mala'ika jibrilu nazala bihi ruhul amin ko inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf yawm adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha qul nazzalahu ruhul qudus min haka kun ga wannan mala'ika jibrilu ake nufi wani lokacin kuma aka ce ar-ruhu yana zuwa da ma'anar alqur'ani ko wahayi kamar wannan aya yunazzalu al mala'ikatu bir ruh min amrihi wani lokaci kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ce yulqur ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi liyunzira yawm at-talaq kun ga wannan shi ma abin da yake nufi shine wahayi ko kuma alqur'ani kamar yadda kuma yake cewa wani lokaci wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina duk wannan abin da yake nufi wahayi ko alqur'ani wani lokaci kuma idan ka ce ar-ruhu ana dafa annabi Isa alayhi salam kamar yadda Allah madaukakin sarki ce da annabi Isa alayhi salam wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min annabi isa ake nufi wani lokaci da aka ce a ruwa ana nufin annasur shine taimakon Allah maɗaukakin sarki da yake wa bayansa kamar yadda ya ce wa'ayyadahum bi ruhin min Allah ya karfafa muminai da ruhi da dai sauran ma'anoni da malamai suke kawa yan uwa ruhu dai kalma ce da take zuwa alƙur'ani da mabambanta ma'anoni shi yasa duk inda ka ganta kada ka fassara ta da wani abu guda ɗaya kawai ka ce abin da ake nufi rai mutum zai kuskure saboda ka za ka ɗauki abin da ya dace da ita ne a lokacin sai ka bata ma'ana kamar yadda muka kawo nan wajen arruhu ya zo da ma'anar me ma'anar wahayi yunazzilul mala'ikata birruhi mala'iku suna sauka da wahayi min amrihi da umarnin Allah maɗaukakin sarki alamai ya sha'u min ibadihi a bisa ga wanda Allah ya ga dama daga cikin bayansa su ne manzanninsa da annabawansa kenan ko kamar yadda ya ce Allahu ya alamu haifu ya ja'alu risalatahu an anziru abinda annabawan nan za su yi da wannan wahayi shine su yi gargadi annahu la ilaha illa ana fattako shine da al'amarin yake babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai ni in ji Allah maɗaukakin sarki fattako ni ku kiyaye ni waftataha bihi rusulu da'wata qaumihim ila Allah hakanan da tauhidi ne dukkanin annabawa suka buɗe kiran mutanensu da shi dukkanin annabawa da manzanni sun fara kiran mutanensu ne da tauhidi kafin komai kafin ai sallah kafin ai azumi kafin ai zakka kafin ai duk wani aiki na ibada yan uwa tauhidi aka fara shi yasa za ku ga duk zaman maka gaba ɗaya zaman maka da aka yi ba a sallah a maka sai a shekara ta goma ba aka bane sai a shekara ta goma sannan aka fara sallah azumi ko sai a madina haka ne zakkafa sai a madina aikin hajji fa sai a madina me aka fara wannan shekara goma kusan shekara goma da aka kawai da tauhidi ake kira tauhidi ake kira alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakat duk abin da ake kira kawai shine ayi tauhidi ayi tauhidi har sai da aka je garin Madina tauhidi ya tabbata a cikin zukatan sahabbai to sannan sai aka fara shigo da shari'o'in addinin musulunci a hankali a hankali amma ka an shar'anta sallah da aka zo shekara ta biyu azumi haka aka rinka yi zakka aikin hajji hankali hankali aka rinka shigo da su saboda me saboda muhimmancin tauhidi shi sa dukkanin manzanni farkon abin da suke fara kiran mutanen su da shi shine tauhidi kuka iya ta Allah ku daina bautar abin da ba shi ba saboda duk mutumin da ya mutu da tauhidi a cikin zuciyarsa ko da akwai wasu kurakuran da yake da su akwai sauki amma duk mutumin da ya mutu babu tauhidi a cikin zuciyarsa duk sallarsa duk azuminsa duk aikin da yake wallahi na banza ne shi yasa za ku ga lokacin da ake zama maka akwai sabon da suka mutu da yawa aiko akwai sabon da suka mutu da dama yanzu saboda ba a saukar da azumi sun fara ba ko ba a saukar da sallah sun fara ba sai a ce bayan aljanna bane yanzu bari ba ku misali na na khadija na na khadija ina ta rasu a makka ta rasu kusan shekara ta goma duk azumi da aka yi da zakka da sauransu babu na na khadija aka yi ta amma yanzu a cikin mun nan gaba ɗaya akwai wanda isa ya baki kirje shi ya kusa zuwa inda na nakaji take a wajen matsayi da falala akwai shi babu to babban abin da ake bukata shine tauhidi kadai ta Allah madaukakin sarki na sha baku a kisa ana akwai wanda daga cikin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sun karba addinin musulunci musulunci nan take nan take kuma suka shiga suka yi jihadi aka kashe su ba su taba sallah ko wani aikin addini ba kuma yan aljanna ne ina fata an fahimta yawa to haka al'amarin yake saboda haka farkon abin da annabawa suke kira da shi suke fara kira da shi shine kadai ta Allah subhanahu wataala fa kullu rasulin kowanne manzo ya qulu li qaumihi yana ce da mutanansa ibudullah ubudullah malakum min ilahin ghairu ku bautata wa Allah madaukakin sarki malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba qala hanuhun annabi nu ya ga mutanansa haka wa hudun haka na annabi hudu wa salihun haka na annabi salihu wa shu'aibun haka na annabi shu'aib وكل وكل رسول صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هكذا دكان sauran annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annabi nuhu a cikin suratul arab wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi go laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru hakanan wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ما لكم من إله غيره هكذا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هكذا وإلى مدين أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم kun ga kowanne abin da ke ce da mutanensa malakum min ilahin ghairuhu malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta sai shi ba ku da wani abin bauta sai shi Allah ta'ala Allah madaukakin sarki cewa Ibrahima annabi Ibrahim alaihi salam ku tunu ka ambaci kissarsa إذ قال لقومه يا ينديتي دا متاننسا اعبدوا الله ما لكم اعبدوا الله واتقوه كبوتتا وألا مدوكين سركي كياي دوكوكينسا ذلكم خير لكم wannan shi ne mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sani inna ma ta'buduna min dunillahi kadai abubuwan da kuke bauta wanda ba Allah ba awsanan gumaka ne fa wa taqluquna ifkan waɗanda ku kuka kirkire su ku kuka sana'anta kayan ku wa taqluquna ay wa tasna'una wa tasna'una al-ifku shine al-kadhib bala wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce al-kadhib ana abin da ake nufi sune gumaka gumaka ku kuka kirkire kayan ku antum tasna'una ku kuka kera kayan ku kuma kun zo kuna bautata musu innal ladhina ta'buduna min dunillahi haqiqa waɗanda kuke bautatawa ba Allah madaukakin sarki ba la yamlikuna lakum rizqan ba sa iya mallaka muku arziki fabtaghu inda Allahi rizqa ku nemi arziki a wajen Allah madaukakin sarki wa'buduhu ku bautata masa washkuru lahu ku kuma gode masa Allah subhanahu wata'ala karshe ce ilaihi turja'un makoma tana gare shi subhanahu wata'ala yan uwa ina gani ana zamu dakata insha Allah ta'ala amma kafin mu rufe da addu'a akwai dan jan hankalin da nake so ne mana a gurguje akan abubuwan da suke faruwa yanzu a duniya musamman abubuwan da kasar faransa ta yi 'yan kwanakin nan shugaban kasar faransa emmanuel macron kun ji irin maganganun da ya fito ya aiko yawwa to kusan abin da ya faru wannan al'amarin ya taso shi ne akwai wata jarida da take ce mata Charlie Hebdo din wanda ta fito ta yi katun na annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi na rashin albarka wanda shi wannan shugaban kasar na Faransa shi ya fito ya ce wannan katun din yana goyon bayan sa ai akwai yancin bayyana ra'ayi ga kowane dan kasa dan wannan sun yi wannan katun din ba komai bane ce ba wani abu sun fito sun ci mutuncin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce amma babu wani abu a ci gaba to sai kasance a ɗaya daga cikin makarantun ƙasar faransa akwai wani malami da ake ce masa samuel bati malami ne da yake koyar da yara to a cikin karatun malamin tarihi ne yana karantar da su tarihi sai bayani ya zo da ya tashi buga misali sai katun ɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan allon nuna yara katun kuma na ɓatanci akan allon nuna yara da sauransu to a cikin ɗaliban nasa yaro ne bai fama ɗan shekara goma sha bakwai ko abin da ya kama da haka a ciki akwai musulmi saboda haka ransu ya ɓaci wannan malam ba su wata wata ba suka kamo shi sai da suka je da shi tsakiyar titin paris sannan suka yanke kansa suka kashe shi to abin ya tada hankalin faransa gaba daya ƙasar faransa ta rikici suka fito suka rinka nuna rashin goyon bayan su ai wannan malamin abin da ya daidai ne yana kan sana'arsa ne da neman abincinsa muhimmansa yake saukewa alhakin da ke kansa yake saukewa an zo an kashe shi lalle sai an ɗau mataki da sauransu to a wajen binne shi bayanin da makarar ɗin ya yi shi ne ke bayyana cewa lallai wannan abin da aka yi na zane-zane da katun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu ma suka fara dan abin da ya ce shi ne kamar yadda na karanta a bbc ta larabci ce lan na ta khalla anir rusumat ba za mu taɓa daina wannan zane-zanen da muke yi ba ba za mu daina ba ya ce walau ta ƙahƙarar ba'abu ko da wasu daga cikin mutane wanda suke gani su ne musulmi da sauransu za su mutu sai mun sai yanzu suka fara ya wasafa musulmi ya nuna musulmi wasu mutane ne da ba su da kan gado duk inda ake ba a zaman lafiya sun kasa tsara kansu sun tarwatsa su haka dai maganganu na rashin mutunci da rashin kyautawa ya fito ya maganganu masu zafi akan musulmi kwarai da gaske kuma ya nuna wannan zane-zanen da ake na ɓatanci ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu suka fara shi to ban abin da nake so kai mu zuwa gare shi yan uwa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a duniya nan ba mu da kamar shi ba mu da kamar shi a taba shi kowanne musulmi ya je ya kwanta ya bacci ya ji babu wani abu a ransa wallahi wannan babu imani ba imani wannan kwata kwata shi sa Allah madaukakin sarki ya jero mana wasu abubuwa kamar guda takwas yace duk wanda zai ji a cikin zuciyarsa ɗaya daga cikin abubuwan nan ya fi soyuwa a gare shi sama da Allah da manzansa da jihadi to je ya zauna ya jira abin da Allah zai masa kuma ya zama fasiki ul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iqtaraktumuha wa tijaratin takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqina Allah ce duk wanda ɗaya daga cikin abubuwan nan guda takwas wanda duk wani abin da kake so a duniya ba zai fita daga cikin daga cikin su ba duk wanda ya ji ɗaya daga cikin su ya fi soyuwa sama da Allah da manzansa to wallahi ba shi da imani wannan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'ina imanin ɗayan kuma zai zamto imani ba sai ya ji ni annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi na fi soyuwa a gare shi sama da babansa da ɗansa da duk wasu mutanen duniya gaba ɗaya to a zahiri a zahiri abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa ya fara tabbata ya ce nan gaba ƙarshen duniya da man ya kusata al'ummar duniya su ca a kanku kamar yadda ka san maciya abinci suke yin ca a kan kwanan abinci idan an ajiye shi yushau an tada alaikum al'umam kama tada akalata alaƙas atiya to lokaci yayi wanda za ga musamman shi dai wannan shugaban kasar faransan ya fito da adawarsa fili ga al'ummar musulmi ya nuna baya san musulmi baya san musulunci kuma kwanan abin da ya faru ga wata faransiya ko wacce wasu irin yan da'awar jihadin ne suka dauke ta suka suka garkuwa da ita suka tafi da ita cikin daji shekara ta wajen hudu a wajen su tana tare da su to lokacin da aka gama duk wata yarjejeniya da za a yi da su 'yan ta'addar aka sako ta shi da kansa imanar makaronin hau jirgi ya totaranta ya totaranta yana murna yana farin ciki an saka masa 'yar kasarsa tana zuwa da ya kira sunanta na da na arnanci sai ta ce ita yanzu ta musulun ta zama maryam wallahi kawai sai saruro bayanin da aka shirya zai a lokacin bai ba sai hau jirgi ya koma ya nuna bakin cikinsa kwarai da gaske matar da ta kasance wajen shekara ta 60 da wani abu a cikin kafarci da sauransu lokaci guda a ce ta zama addinin musulunci cikin shekara hudu to mutum ne da baya san addinin musulunci ko kaɗan yan uwa ƙasashen musulmi gaba ɗaya suna ta yunƙuri wajen nuna rashin jin daɗinsu a game da wannan abin da shugaban yi shugaban ƙasan taki haka nan abin nan ambassadors na wasu kasashe da sauransu ko kuma ministocin kasashen waje duk sun fito sun yi magana da yawon kasashensu domin yin alawadai da wannan abin da wannan katon arni yayi duk sun nuna rashin jin daɗin su taki kuwait jordan da sauran kasashen musulunci hatta shekul azhar shi ma na gaya maganganu da yawa daga misra wato wasu daga cikin kasashen musulmi ma gaba ɗaya akwai kamfen da aka fara na ƙaurace wa kayan faransa gaba ɗaya yanzu akwai kantuna manya-manya da na ga aljazira sun nuno manya-manyan kantuna ne da ake sai da kayayyakin yau da kullum ga irin a guraren da ake jera kayan nan babu kayan faransa ko ɗaya a ciki wallahi duk sun kwashe sun zubar sun yadda su asarar dukiyarsu don saboda taɓa mutuncin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in dai za a taɓa mutuncin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wake da sauran mutunci a cikin musulmi mutum ɗaya ne fa wannan ƙasar faransa ce kawai ta fito take waɗannan abubuwan da sauransu haka abin nan ministan ƙasar waje na ƙasar jordan ne ina ji ko kuwa take bayani yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da mutane sama da biliyan biyu da suke goyon bayansa a duniya yanzu sama da biliyan biyu saboda Allah yanzu a ce wanda yake da wannan magoya baya a ce an taba shi a zauna lafiya a duniya sai taba shi da aka shi zai jawo wani abu yanzu shi wanda suka yi zanen can a waccan jarida ta cali haka aka samu wani matashi shi ma dan shekara 24 ko abin da ya kama da haka yayi kukan kura da wani abu mai kaifi ya shiga cikin jarida ya yanki wasu daga ciki ba dai samu ba dai samu a arras ba amma dai ya kai hari sosai ya ji musu ciwo to dan mutumin da yake da imani ba zai yi tsayawa ana taɓa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda ka ƴan uwa wajibinmu ne babban abin da yake kanmu shine mu tashi mu karantar da ƴaƴanmu waye annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda yanzu kuka duba abubuwan sun yi yawa ga na cikin gida ga na waje a nan cikin gida wasu suna da awon musulmi ana samu suna zagin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ga kuma kafaran waje su ma kuma ga abin da suke yan uwa da wanne za a ji to shi sa dole ne kowanne musulmi akwai haƙƙi a kansa ya tashi ya karantar da ɗansa waye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan shine kowa zai ji san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara ƙaro a cikin zuciyarsa ya ji cewa yana da wata mas'uliya ta musamman a kansa an an taɓa shi ya ji gwanda a taɓa babansa da a taɓa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne abin da ya kamata wannan taɓa shi ɗin da suke babu abin da zai ƙara masa sai daraja da kima a wajen Allah maɗaukakin sarki babu abin da zai rage masa amma kai dai kana da haƙƙi da ka kare shi kamar yadda ka san duk wani mutum da zai kasance ba shi da aiki sai zage mahaifinka wannan ba ya ku shirya da shi ba kowa shi ya kasance kawai shi baya ganin mutuncin mahaifinka ba shi da aiki sai ɓata mahaifinka da zaginsa wannan kowaye a wajenka Allah ba ya ka shirya da shi ba bari Muhammadin Rasulullah mana da kamashi babu saura ka yan uwa duk ina ba mu shawara akan cewa duk wasu kaya da aka san kayan faransa ne da sauransu yan kasuwan musu kaurace musu masu siyan ɗaiɗai su masu kaurace musu saboda su abin da suke iya gane irin yaren da suke ganewa kenan kawai su duniya ce a gaban su kawai gaba ɗaya dan ka ce musu wani Allah ya isa Allah ya tsine muku ina ruwan su nawa kai musu a baya amma ka taba su a tattalin arziki sai sun tabu wallahi suke ganewa yanzu idan kasashen larabawa gaba ɗaya suka janye game da sayan kayan faransa kasashen musulmi duk suka janye wallahi sai sun fito sun bada haƙuri ina tabbatar muku wallahi sai sun fito sun bada haƙuri tun da shi duk da shi wannan arnan ya ƙara yana dagewa akan cewa lalle fa shi yana nan akan makarsa ba za su janye ba zane yanzu suka fara abin da yake faɗa kenan zane yanzu suka fara sai ka rasa wannan duniyar mai suke nufi ne da musulmi yanzu suke nufi da musulmi yanzu kowa ya yi an yi ta a kan musulmi kowane ɗan ta'adda zai ta'addancinsa kowane ɗan ta'adda zai ta'addancinsa amma da musulmi na yin abin da yake ɗan kaɗan sai a bayyana shi a matsayin ɗan ta'adda marasin zaman lafiya da sauransu Allah maɗaukakin sarki da ta mu yan uwa na ji hankalin mu ne saboda mu san abin da yake faruwa sannan kuma kowanne ɗaya daga cikin mai sa abin a cikin zuciyarsa kuma shi akan kansa ya san wani mataki zai ɗauka don ya kara mutuncin manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya fitar da shi daga duhu na kafirci zuwa ga duhun musulunci daga duhun jahilci zuwa ga duhun ilimi daga duhun bid'a zuwa ga duhun sunna da dukkanin wani duhu zuwa ga haske kowanne ilimi Allah madaukakin sarki ya kara annaba fadila da wasila Allah ya kara mana sansa da kaunarsa da kara mutuncinsa duk abin da zai taɓa mutuncinsa Allah madaukakin sarki ya kawo mana da shi duk wanda suke sa'ayi wajen su ga sun taɓa mutuncin annabi Allah madaukakin sarki ya wadaransu Allah ya lalata duk wani abin da suke ji da shi a rayuwarsu Allah madaukakin sarki hana su zaman lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah